بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المفوس رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وكقدره ومسار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زامو سيكبر كراتون سكيل تافي رياض الصالحين muna nan cikin babu ta'azimi hurmatil muslimina ko insha Allah za mu tashi kan hadisi na 233 a nawa wa an Aisha ta to an Aisha ta an karba daga sayyidatuna Aisha radiyallahu anha Allah kara mata yadda qalat ta ce in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yad'u al-amala wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi khashyata an ya'mala bihi an-nasu wa yufrada alaihim muttafaqun alayh karba daga sai da zata Aisha Allah kara mata yadda ta ce manzo Allah tsira da ni Allah tabbata gare shi yakan kasance yana barin yin wani aiki kuma yana son ya aikata aiki amma Annabi sallallahu alaihi wasallama saboda rahmaniyarsa fa bi rahmati min Allah linta lahum saboda rahmaniya da Allah tabaaraku ta'ala ya kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ita Annabi yakan yana son yayi aikin amma ya bashi don me don tsoron kar mutane su aikata a farlanta musu sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaihi wa ana radiyallahu anha an karba daga sayyidatuna Aisha har yanzu qalat tace nahawumun nabi sallallahu alaihi wasallam an risali rahmatan lahum wanda Allah tsira da mita Allah tabbata gare shi ya hana sahabbai yin misali shine yin azumin kwana uku babu suhur babu buɗe baki ko wasu kwanaki ko kwana biyu daidai gwargwadon da yadda mutum yayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sahabbai domin tausaya musu ne rahama da rahama gare su faƙali suka ce innaka tuwasil ya rasulullah ai kai kana yin misali qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inni lastu ka hayatikum ni ba irin ku bai inni yu'imuni rabbi wa yasini ni ubangiji na yana ciyar da ni yana shayar da ni muttafaqun alai malu shahidi anan inni lastu ka hayatikum ni ba irin ku bane kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ana ya ga ya halitta shi ba irin halitta bane to ka zo ka ce kuma annabi irin mutane ne wannan kuskure ne ma'ana ma'anarsa ya ji alufiya wata man akala wa shariba Allah yakan sanya ƙarfin wanda ya ci ya sha a cikina idan ka yana yi sallah sallah zama ko ya ci ko bai sha ba inni abitu ina kwana ubangiji na yana ciyar da ni na shayar da ni sallallahu alaihi wasallam wa na bi qatada al haris bin rabi radiyallahu anhu qala karba daga bi qatada shine al haris rabi Allah kara masa yadda ya ce Ƙala Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam manzo Allah tsira da mita Allah tabbata gare shi ya ce, Inni la'aƙawamu ila la'aƙumu ila salati. Manzo Allah sallallahu Alaihi ya ce, Ni na kan tsaya sallah, wa ana uridu an ɗauwila fiya, ina so in tsawaita a cikinta. Fa asma buka asabi sai in ji kukan yaro. Fa ta jawaza fi salati yace sai in takaita a sallatawa. Sai in ƙetare abin da na yi ne. In ya ji kukan mahaifiyarsa don me? karahiyata an ashqa ala ummi dan ba na so in takura wa mahaifiyarsa rawal bukhari bukhari ne ya rawaito shi wa an jindibi bin abdullahi radiyallahu anhu kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wanda Allah tsira da min tala tabbata gare shi ya ce man salla salata subhi fa huwa fi zimmatillahi akashi jannah duk wanda ya sallan asuba to yana cikin alƙawarin Allah tabaraka wa ta'ala fala yadulbannakumullahu min dimmati bi shay kar ku bari Allah tabaaraku ta'ala ya neme ku ya neme ku bi shay'in da wani abu min dimmati daga alƙawarin sa fa inna ma yadlubu domin duk wanda Allah man yadlubu duk wanda Allah ya neme shi bi shay'in da wani abu min dimmati daga alƙawarin sa idriku to Allah fa zai riske shi sun mai kubbahu ala wajhi fi nar jahannam sannan ya kiba shi akan fiskansa a cikin wutar jahannam rawa muslim ana ba a son wasa da alƙawarin Allah wani ibn umar radiyallahu anhu an karba daga abdullahi dan umar Allah kara musu yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lillahi manzo Allah tira da mita Allah tabbata gare shi ya ce al muslimu aqul muslimi shi musulmi dan uwan musulmi ne la yuzlimu kar ya zalunce shi wa la yuslimu kar ya mika shi zuwa ga waɗanda za su zalunce shi man kana fi haja taki duk wanda ya kasance cikin biya wa dan uwansa bukatarsa to kana Allah fi kana Allah fi hajati Allah zai kasance masa cikin bukatarsa shi ma. Wawan faraja musulmin duk wanda ya kawarwa ya yaye wa musulmi wani musulmi kurbatan bakin ciki. Faraja Allah anhu biya kurbatan min kurbi yawmil qiyama. Allah zai yaye masa bakin ciki daga bakin cikin tashi alƙiyama biha da wasita wa man satara musliman duk wanda ya sutura musulmi asiri ya rufa musulmi asiri satara wallahu yawmal qiyama Allah zai rufa masa asiriyan tashi alƙiyama mutafaqun alayh wa la bi hurayra radiyallahu anhu an karba daga imam Abu Hurairah Allah kara masa yadda kala ya shi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zalla tirada miki Allah tabbata gare shi ya ce al muslimu akul muslim musulmi dan uwan musulmi ne la yakunu kar ya ha'ince shi wala yakzibu kar ya karyata shi wala yabdulu kar ya walakanta shi kar ya rena shi kenan kullul muslimi alal muslimi haramun da irdu dukkan musulmi kan musulmi dan uwansa jinin mutuncin sa haramun wa malu da dukiyarsa wa damu da jininsa a takawa huna tsoron Allah alaihi yazi imrin ya ishi mutum mina sharri daga sharrin an ya kira kawai musulmi rena dan uwansa musulmi rawahu tirmidhi wa qala hadithu na san kaga wannan hadisan suna nuna alaka da take tsakanin musulmi da musulmi dan uwansa wani kala daga shi dai imam abu hurairah ya ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam zalla kira da mutala tabbata gare shi ya ce la tahasadu kar ku yi hasada wala tanajasu kar ku yi algus shine wawa an yazida fi silati shine mutum ya ƙara wani abu a cikin kaya don ya kwadaitar da mai saya shi amma kuma alhali ha inci ne mun gani wasu kuma sun ce a tanajushi shine zammu badun badan sashi su rika zargin sashi to sai mu dau wannan wala ta baga dukar ku yi fushi wala ta daba dukar ku juya juna baya wala bi badukum ala bai ibadi kada sashin ku tsadora ciniki akan na sashi hukunu ku kasance ibadallahi ikwana yan uwa bayin Allah yan uwa al muslimu shi musulmi akul muslimu dan uwan musulmi ne la yazlimu kare zalunce shi wala yaqiru kare rena shi wala yazlu kare tabar da shi attaqwa hauna tsoron Allah anan take wa shiru ila sadri yayi nuni zuwa ga kirjinsa salasa maratin sau uku biyazu imrim ya ishi mutum min shari daga shari an ya kira kawal muslimu ya rena dan uwansa musulmi ma'ana ya ishi mutum in dai sharri ne to ya ishi mutum a ce ya rena dan uwansa musulmi kullul muslimi ala muslimi haramun da mu dukkan musulmi kan musulmi jininsa haramun ne wa malu da dukiyarsa wa yardu da mutuncinsa annajisu an yazi da fi samani silati abin da ake nufi da najisu yace ya ƙara a cikin kayan kasuwansa yunada alaya fi suqi ya rika yin cela a cikin kasuwa wala ya da makamancin ta wala ragbata lahu fi shara'iya kuma shi din ba shine mai sai da kayan ba afwa shi kawai bayi da bukatar saya din bal da an ya gura gairo yana nufin ya rudu wani sani ba za haramu wannan haramun wata daburi shi kuma da daburi an yi orida anil insani mutum ya kauda kai ga barin dan uwansa hajiru ya kaurace masa wa ja'alahu ka shay'in ladhi wara az-zahri wa dubur ya sanya dan uwansa musulmi kaman wani abun da ke bayan baya ko bayan mutum wana nasir radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya ce la yu'minu duka ta yuhibbu li akima yuhibbu li nafsi imanin ɗayan ku baya cika sai ya so dan uwansa abin da yake so wa kansa muttafaqun alaihi wano daga shi Anas din da qala ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da mace Allah tabbata gare shi yace unsur akaka zaliman aw mazluman ka taimaki dan uwanka yana zalunci ne ko an zalunce shi fa qala rajulun sai wani mutum yace ya rasulullahi ma'aikin Allah a ansuru in kana mazluman zan taimake shi in zalunta su akai amma ara aita in kana zaliman kaifa ansuru ya rasulullahi ya kake gani idan shi shine azzalimin sai zan taimake shi qala qala sai annabi yace tahajjusu ka tsare shi ai tamna'u ka hana shi au tamna'u ko kuma ka hana shi min zulmi zalunci wanda zalika me nasru don wannan shine taimaka musu rawal bukhari wa nabi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lalle man zalla tsira da mita Allah tabbata gare shi ya ce haqqul muslimi ala muslimi kamsu haqqul muslimi haqqin muslimi akan muslimi dan uwansa guda biyar ne na farko raddus salami juyar da sallama wa yazatul marid da gaida mara lafiya wa tiba'ul janaiz bin gawa wa ijabatu da'awati da amsa kira wa tashmidul ajiz da gaida mai arsha in ya gode wa Allah mutafaqun alayh wa fi riwayatin li muslim wa riwayat muslim ta haqqul muslim ala muslim sittun haqqin muslimi kan muslimi shida ne ila ka ce ma kunna ya rasulullah menene su ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kale annabi yace idza laqita fa sallim alayhi in ka gamu da shi kamar sallama wa idza da ka in ya kira ka fajiru ka amsa shine kira na wani an kira sunanka ko an gayyace ka wani abu wa idza ka in ya nemi nasihan ka fa salam kai masa nasiya ai dalaba minkan nasiya ta fa alayka an tansahu mun gane wai za da san yayi adishawa ba mi da Allah gode wa Allah fa shammiru ka gaishe shi wai za mari da yayi rashin lafiya fadu ka gaishe shi kaga shammata gaisuwan mara lafiya ut gaisuwan gaisuwan mai adishawa nan gaisuwan mara lafiya wai za mata in yi rasu fata biyu ka bi gawar har makabarsa wa an abi umarata an karba daga abi umarata shine al-barra bin azib radiyallahu anhu wa qala ya ce amarna rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'in manzo Allah tsira da mutala tabbata gare shi an mushe mu da abubuwa guda bakwai wala hana an sab'in ya hana mu bakwai amarna bi iyatil marid ya umarce mu da gaida mara lafiya wattiba'il janazati da bin janaza wa tashmi'il ati da gaida mai tashmi'il ati da gaida mai ati ati da gaida mai atishawa wa ibra'il qasami ay al muqsimi da kubutar da wadda ya rantsuwa wa nasril mazlumi da taimakon wadda aka zalunta wa ijabatu da'i wa ijabatu da'i da amsa kiran mai kira wa isha'i salami da daidaita sallama wani hana ya hana mu an an kawacini sa zobe na azurfa au na takattumu bizabi mu sa zoben azurfa wannan au din shakkun min rawin an kawatini an kawatini ko kuma an takattumu bizabi ɗaya ɗayan wannan manzo Allah ya faɗa wa an shirbin bil fiddati ko sha a ƙwaryan da aka yi ta da azurfa wa anil mayasiril humri sanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana mu mayasirul mu'awadi kanatin nisa'u yasna'uhu li azwajihinna ala suruj wani shimfidi ne mun gane da ake yin shi da fatan jaki mun gane ko kuma shimfidi ne da mata suke yi a kanatin nisa'u yasna'uhu li azwajihinna ala suruj ala suruj wanda suke shimfidawa akan siddin abun hawa amma kuma da fatan jaki ake ya hana wani kisti shi kisti yana nan kaman a hariri ne wanda Allah ya hana mu sa wannan kayan kisti din shi ma shi ne wal lubsil hariri da sa kayan hariri wal istibraqi da kayan istibraq wa diba da diba duka wasu abubuwa ne wanda bamu da su ma suna nan kaman hariri ne annabi ya hana wa fi riwayatin wa inshadid dali fi sabil awwali ya ce wannan ishadid dali yin cikiyan abun da ya bata fisabil awwal yana bakwai din farko da annabi ya umarce mu da yi in ka cinci abu kai cikiyan sa to al mayasir din nan biya'in da a faɗa mayasir da ya musannati mai digo biyu qabla al alif kafin alifin din da zai zo na maddan nan sai wasa'in sai sa sallasatin mai digo uku ba da ha bayanta wayya jam'u masiratin shine jam'u misaratin kai wai shay'un yutakazu min haririn shine abin da ake yin shi da hariri wai shaqudan sai a cika shi da auduga kuma au gairo ko wani sa wai ja'al fitri sai a sashi a sirji shikenan ma ba na jaki mu wa kuril ba'iri yuj'alu alayhi rakib ko kuma a sashi akan siddin raqumi wanda shi ab mahayi zai haukai alqisib fatil qabi wa kasr sin al mumala mushaddada shine da fadin kafun fata da yin kasara wa sinun mara digo bin shadda waya siyabun tunsaju min hariri ka gani kaya ne da ake yin shi da hariri wal kattan ko da kattan amma muktala dai ne za a takuda su ne wa inshadu dalati shi kuma ta'arifu yayin tafiya ta kawai sanar da ita cewa nayi tsintuwan kaza ko nayi tsintuwan abu a cikin jaka kuɗi ne amma duk wanda ya shi ne ya zo shi ya faɗi ya jakar take ya yi bayani sai a bashi shi ne a wannan makaranta daidai Allah ba mu da shi abin da muka kuskure Allah